الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu na tasrifi wato tasriful af'al a wannan littafin mai albarka matulul bina'i wal asas muna nan cikin shafi na sha biyar darasin da ya gabata an fara bayani akan sulasi mazidi bi harfaini an faɗi babi na farko an faɗi na biyu an faɗi na uku yau za mu tashi albabin rabi babi na hudu daga cikin babukan sulasi mazidi da harufa guda biyu shine ya ce muna da awon tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan tafa'ala kaga fi'ilun ne madin ma'aunin ya tafa'alu shi kuma mudari'i ne tafa'ulan masdari ne so in ka duba zaka ga harufa guda biyu aka ƙara kamar yadda zai yi bayani mauzunuhu abinda za a auna wannan ma'aunin da shi ma'ana ibarar da za mu yi amfani da ita sai mu auna ta da wannan ma'aunin shine takallama kamar ka ce takallama ya takallamu takalluman hmm? yauwa takallama yana ƙoƙarin ya yi magana hmm? ko yana magana ɗaya bayan ɗaya to shine sai a ce takallama zaidun ko ya takallamu takalluman ka gani wannan ta'un ta farko za'ida ce sannan ainul kalima ita ce lamun wadda ke tsakanin kafin da mimun zaka ga an mata shadda eh kenan kaga an ƙara wata an ƙara wata lamun da asali lamun ɗaya ce lamun asali ɗaya ce to wannan da aka ƙara za'ida ce kina an ƙara harafi biyu an ƙara harafi biyu ko wa alamatuhu alamar da za ka iya gane wannan awon da ita an ya kuna madihi ala khamsati a harufin idan ka kalli madinsa za ka ga yana da harfa guda biyar bi ziyadati ta'i fi awwalihi wanda a farko zaka ga an ƙara masa ta'un wa harfin akhara kuma an masa wani ƙarin harafi amma min jinsi aini fi'ilihi eh wanda harafin da aka ƙara irin na ainun kalima ɗinsa ne ko fi'ilinsa bainal fa'i wanda ainul kalima ɗin tana tsakanin fa'un a bainal fa'i tsakanin fa'un wala aini da ita ainul kalima ɗin aka ƙara ita irin wannan ainun ɗin kamar shi takallama ɗin wa bina'uhu to dalilan da ke sa a gina shi ko manufa shine littakallufi saboda at takalluf yauwa ka ɗora wa kanka abinda za ka yi ko da kila wala Allah abin zai baka wahala eh abinda dai ba lalle ba ne ka yi shi kai tsaye cikin sauƙi kana ta dai yan dubaru ka ga cewa dai ka samu kayi to shi ne a takalluf wa ma'anar takallufi amma abinda mu muke nufi da at takalluf a nan tahsilul matlubi tabbatuwar abin nema faruwar abin nema shay'an ba'da shay'in eh wato abu ne kake son ka aikata amma kuma ba a lokaci ɗaya ba ba za ka iya zuwa da shi a lokaci ɗaya ba to shine sai ka dinga zuwa da shi lokaci bayan lokaci ɗaya bayan ɗaya in ka yi wannan can can can kuma sai ka ƙara can can can kuma sai ka ƙara to shi ne a takallu eh kaga wancan da aka ce takallama to alamu ya nuna maganar da yake son yayi ba zai iya yin ta kai tsaye ba to shi yasa yake ta dan dubaru in ya faɗi kalma kaza can kuma ya sake lalaba wata eh kamar mai son yayi magana da yaren da kuma shi bai koshi da yaren ba in ya faɗi wata ibara ɗin sai ya tsaya yana kalle-kalle kamin ya lalaba wata eh to sai a ce ta kallama a nan saɓanin wanda zai zo shi ya goge zai zo ya ta zuba kalmomi da wannan yaren to shi suke nufi da attakallub wanda attakallub ɗin sun ce yana da ma'anoni daban-daban yakan zo da ma'ana alkulfatu abinda za ka ɗora makanka kuma yana da wahala a kanka irin su ta sabbara eh kai baka da siffa hankuri amma kuma kana son kuma hankurin ya zamo siffa gare ka sai kana tabin hanyoyi in an maka abu da ya kamata a ce ka fusata ranka ya ɓaci ka ɗauki mataki sai kana ta haƙuri kana ta ƙoƙarin cewa kaga ka danne zuciyarka to irin wannan sai a ce ta sabbara fulanun ya kallafa ma kansa haƙuri duk da hankulin ba siffarsa ba ce don da siffarsa ce to ransa da zai ɓaci ba shi wanda yake haƙuri siffarsa ne to ko ka ɓata masa rai ransa ba zai ɓaci ba sai hankulin ya hana damuwa ta shigo a ransa amma in za a yi ma abu ranka ya ɓaci sai ka ga cewa ai za ka rama ko ba za ka rama ba ko za ka rama to hankuri bai zama ma sifa ba to irin wannan sai a ce tasabbara an gane eh shine bambancin su nahau misalin ta'allamtul ilma mas'alatan ba'da mas'alatin na koyi ilimi mas'ala bayan mas'ala za ga duk wanda ya tara karatu bayan lokaci daya duk abin da ya sani a lokaci daya san shi ba a yau ya san mas'ala kaza gobe ya koyi wata mas'alar jibi ya koyi wata haka haka haka har ilimin ya gama mi taruwa to shine sai a ce wane yana da ilimi saboda masail din sun tattaru gare shi to zaka ga ba lokaci ɗaya ba ko eh tayi lokacin da ma ya fara koyon matsalan to bai ma gane abin da ake magana ba to amma da ya haƙuri yana ta dagewa yana ta dagewa har ya gane da ya gane kuma sai ya haura ga wata matsalar ita ma da irin wannan sai a ce ta'allama eh ko ka ce ta'allamtu an gane yawwa amma in ya zan ilimin a lokaci eh ka san shi to ba a ce ba za ka ce ta'allamtu ba sai dai ka ce alimtu kaza eh ni fa lokaci ɗaya da san kaza eh lokaci ɗaya na haddace ƙura'ani misali lokaci ɗaya na san tasirifi lokaci ɗaya na san nahu lokaci ɗaya na san usulul fiqhi to sai ka ce alimtu eh amma in sai da ka sha wahala kana dan ɗiban matsaloli a hankali a hankali a hankali to sai ka ce ta'allamtu yawa in ka koyi wannan sai ka ƙara baga ta gaba in ka iya ta ka ƙara baga ta gabanta haka to haka laraba suke amfani da kowanne kowanne usulubi eh an gani sannan yana zuwa da ma'ana asairura ko alittikhazu eh kamar tahajjara inu eh laka ta koma kasko eh tahajjara ɗinu to anan suka ce ma'anarta alittikhazu ba a takalluf ba e alittikhazu an gane alittikhazu sannan yakan iya zuwa da ma'anar abu kaza yana faruwa lokaci baya lokaci wanda yana daidai da alaka da abin da an ka ambata kama ka ce ta jarra'atul ka'asa na kwankwaɗi ruwa ma'ana ka sha ba da marra to shine ta jarra'a an gane shine can ya tajarra'uhu wala ya kadu to ma'ana yana sha marra ba da marra shine abin da ayat take nufi albabul khabis babi na biyar tafa'ala sai awon tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan shine masdari mauzunuhu abinda za a auna shi da shi kamar taba'ada ya taba'adu taba'udan eh taba'udan masdari kenan shine taba'ada sun nisanta da juna kowa ne ya nisanta daga wade wa alamatu alamar da ake gane wannan awun wanda shi ma dai asalinsa sulasiyun ne ya samu ziyada harufa guda biyu an ya kuna madihi ala khamsati a harufin ya zama madinsa yana kan harufa uku bi ziyadati ta'ifi awwalihi wal alifi bainal fa'i wal aini ta hanyar ƙara masa alif tsakanin fa'un fa'ul kalima da ainul kalima wa bina'uhu lil musharakati to daga cikin ma'anonin shi akan kawo shi don nuna tarayya e, aiki kaza ya faru wato bainal ithnaini tsakanin mutum biyu ko jama'u guda biyu na hau ina misali taba'a da zaidun ana amrin e, zaidu ya nisanta daga amru to kaga wannan nisantar tana kai komo ne tsakanin shi zaidu da amru kaga an samu musharaka kenan yadda zaidu ya nisanta da amru haka shi ma amru ya nisanta daga zaidu tunda baya kusa da shi ko da ko ɗayansu ne ya yi tawallin wannan nisanta ɗin kama kila suna tare a wuri ɗaya suna rayuwa sai shi zaidu kawai ya naɗa kayansa sai ya koma wata wata unguwa ko wata ƙasa eh shi amuru yana nan a inda yake asali to amma kuma duk da haka akwai musharaka saboda mi bai tare da zaidu din kaga shi ma ya zamo nesa gawa duk da wajen aiwatar da abun to ɗayansu ne ya yi wannan tawallin an gane? wa misalin musharakati baina lithnaini fasa'ida inda za a samu musharaka tsakanin biyu ko sama ga haka na hau ta salahal qaumu mutane sun haɗu sun yi sulhu da juna eh ta irin wannan haka musharaka ce in suna da yawa misali su uku ne ko su hudu da suka samu husuma wa junan sai suka zauna suka yi sulhu eh to a ka'idar larabci sai a ce ta salaha an gane? yawwa ta salahal ƙaunu ai sun sulhunta da juna to kaga nan tarayyar duk ta shafe su an nau'u thalisu sai nau'i na uku wa huwa ma zai da fihe salasatu a harufin shine wanda sulasin da aka yi masa ƙarin harufa uku ya koma sudasi ala sulasi sai ce wa huwa arba'atu abwabin shi ma babe hudu ne albabul awwalu babe na farko istaf'ala muna da awon istaf'ala yastaf'ilu istif'alan to in ka duba istaf'ala zaka ga harufansa shida ne to uku din nan na farko gaba ɗayansu na ƙari ne don asalinsa fa'ala ne kenan da hamzatul wasli da sinun da ta'un duk na ƙari ne an ƙara su ne don a samar da wata ma'ana wadda babu ta cikin fa'ala to mudari sai a ce yastaf'ilu masdari sai a ce istif'alan mauzunuhu istakharaja yastakhariju istikhrajan ka gani istakharaja yastakhriju istikhraja eh istakharaja an gane ya nemi fita ai talabal khuruja eh kaga babu wannan ma'ana cikin kharaja kharaja min albaiti ya fita daga ɗaki to nan kana son ka ce ya nemi fita to kaga babu ta cikin kharaja to shine sai ka ƙara wa nan harufa hamzatul wasli sannan sinun sannan ta'un sai ka ce istakhraja ala wazni istaf'ala ai talabal khuruja ya nemi fita an fahimci wannan wannan ke to in ka duba za ka ga harufan shida ne shi ne ya ce wa alamatuhu alamarsa an ya kuna mazihi ala sittati a harufin shi ne mazinsa ya zamo yana da harufa shida bi ziyadatul hamzati wa sini tare da ƙarin hamza da sinin watta'i da ta'un bi awwalihi a farkonsa wa bina'uhu dalilin da ke sa a gina wannan ma'aunin litta'adiyati wani zubin akan yi don ya yi ta'adiya ya samar da maf'uli tunda asalin kharaja lazimi ne an gane kharaja zaidun ma'ana ta cika to sai zan kana sun yanzu ya ta'adiya ya fada ma maf'ulin bihi e to shi ma ana ƙara waɗannan harufa ɗin don su bayar da wannan ma'anar galiban bisa galin jayi wa ƙadi ya kunu lazimin duk da kuma ana iya ƙara su kuma yana nan laziminsa misalin muta'addi misalin mai ta'adiya na hau istakharaja zaidun ilmala kaga yayi ta'adiya kenan to nan ba ma'anarsa ne ma ba eh karkace ya nemi fitar da dukiya a'a ya fitar da dukiya kawai shi ne ma'anarsa eh eh ba kamar istakharaja ba ne can da ya gabata eh nan ma'anar ta'adiyya ne kawai ya fitar da dukiya eh kila yana son ya kashe ko ya sadaka ko ya wani abu da ita to shine sai a ce istakharaja zaidun ilmala wa misalun lazimi yakan zo kuma don lazimi na hau istahjara tsinu an gane yauwa laka ta koma kasko to shi ma wannan lazimi ne wakila wasu kuma sun faɗa cewa litalabil fi'ili akan ƙara ta domin neman aiki na hau astaghfirullah astaghfirullah ai atlubul maghfirata min Allah ta'ala ma'anarsa ina neman Allah ya min gafara shine ma'ana astaghfirullah astaghfirullah eh to anan kaga yana da ma'anar talab kenan yana da ma'anar talab yawwa kenan su waɗannan harufa akan ƙara su wani zubin don ta'adiya kawai wani zubin kuma domin nema kenan ba duk inda ka ganta zaka sai ka tsaya ka kalli siyaki kamin ka fassara shi fi'ilin siyaki shi zai nuna maka wace hikima tassa aka ƙara harufan tun da al'asal a ce kharaja an gane? tun da aka ƙara su to lalle ko akwai wata sabuwar ma'ana akwai wata sabuwar ma'ana albabu sani babe na biyu cikin mazidi bi salasati a harufin sulasi if au ala yaf au ilu if ila if ialan if ialan shine mazdari eh to shi ma sulasi ne ya samu ziyadan harufa guda uku farko ya samu ziyadar hamzatul wasli ga ta nan an ganta ai sannan ya samu ziyadar wawun gaban ainun wannan wawun za'ida ce sannan ya samu ziyadar ainun kuma kamin lamun to waɗannan su an na ziyada asalinsa fa'ala ne ainun ta farko ta asali ce an gane mauzunuhu abinda za a auna shi da shi shine i'shawshaba ya'shawshibu i'shishaban asalinsa a shaba ne i'shau shaba daga a shaba ne a garufa uku ne ainun shinun sai ba'un to amma sai aka kara hamzatul wasali sannan aka kara wawun sannan aka sake kara shinu sai kuma i'shau shaba eh to za a faɗi dalilin da yasa aka yi ƙarin ya shau shibu ishi shaban wa alamatu an ya kuna madihi ala sittati a harufin to shi ma dai alamar da zaka gane shi ya zamo in ka kalli madinsa zaka lissafa harufa guda shida haɗi da na asali da na ƙari bi ziyadati hamza tare da ƙara hamza karkace alif hamzatul wasl ake cewa an gane yauwa duk wata alif da za a ƙara don a samu damar ɗaure sake ne to hamzatul wasila ake kira ta kakkace alif eh malaman tasirifi ba sa cewa alif hamzatul wasli ko hamzatul qat'i eh alif a wurin su to harafin madda shi suke kira alif eh an gane yauwa wadda harafi maftuhi zai jata to ita ake kira alif yawwa amma duk wanda zaka gani ko da wasali in dai zaka ganta da wasali to kuskure ne ka ce alif ko dai hamzatul wasli ko hamzatul qat'i to ana samun shi ma wannan kurakurai wajen ɗalibai ba sa iya tantance hamzatul wasli da hamzatul qat'i da alif in sun zo sai su yi musu bugu guda eh to kai ai ba dan firamare ba ne eh wanda ya fara tasirifi kaga ai ya fara abin nan eh ya fara ya fara ya fara zama ɗalibi to kaga yana da kyau duk wani kuskure ka nisance shi saboda ana son komai sunan shi ya saba a harshenka duk sanda ya ka tashi fito da shi to ba za a ji kuskure ba ina fatar an gane ka bambanta kanka da ɗan islamiyya da kuskuren da ɗan islamiyya zai kai ma a ce shi za ka zo kana yi to me bambancin ka da shi saboda Allah ai ba daidai ba ne kai yanzu kana kan wata daraja ne ziyada a kan tashi shi huruful hija'iyya ake koya masa sau da haka bai kai ga wannan labin da zai iya tattance wasu abubuwa ba to amma kai daban ne an gane komai ka tsaya ka gano ya asalinsa yake kuma in za ka faɗe shi ka faɗe shi yadda ƙa'ida ta ce a faɗe shi karka canza eh karka ce ai na ji wani ya faɗa to wani ya faɗa hujja ne ilimi shi ne hujja ai ƙa'ida ita ce dalili ai eh ba wai wada ya faɗa ba ko su wane na faɗa to wai aiko su inda ya saba makaratu za a aje shi sai a kama abin da aka karatu to wasu suna rena kusakurai eh wanda a da zamanin sayyidina Umar bulala yake yi in an yi irinsu in ka canza wasali sayyidina Umar bulala yana da sanda da yake yawo da ita da ka canza wasali sai ya ma bulala eh to an mu yanzu kaga ko dan ba a bulalan ne shi yasa muke wani ba gada ba eh shi yasa muka ɗo abin ba komai ba to wannan shi ne to Allah ya zamu dace eh to shi da ya ce fi awwalihi wa harfin wa harfin akhara an ƙara wani harafin min jinsi aini fi'ilihi wanda irin ainul fi'ili ne nashi walwawi kuma aka ƙara wawun bayan al'aini tsakanin ainu wallami da lami wa bina'uhu to menene fa'idar da ke sa a kawo wannan awon if aw ala din nan da aka ambata sai ce lil mubalagati don a nuna kai matuƙa akan wannan abun akan ma'anar da take cikin asalinsa wadda ya an cire ziyada din babu wannan mubalaga din to shine li mubalagatin lazimi don a nuna cewa wannan sifa da ta lizimci wannan abun to ta kai matuƙa sosai sosai li'annahu yuqalu saboda a larabci ana cewa ashabal ardu eh duk da ashabatil ardu ya kamata amma dai ashaba din kuma ya halatta ashabal ardu ƙasa ta yi ciyawa ta fitar da tsiri iza na bata ala wajihil ardi lokacin da ciyawa ta tsira akan fuskar ƙasa fil jumla a dunkule abinda yake nufi da fil jumla ma'ana ciyawa tana da yawa ko ba ta da yawa in dai kawai ta bayyana akan doron ƙasa to za ka ce a shaba an gane za ka faɗa wayu ƙalu kuma ana faɗa a larabci ishau shabal ardu kaga an tashi daga ashaba sai aka ce ishau shaba eh to kaga wanda larabcin shi yayi kwari kenan shi ba zai ce ashaba ba hmm musamman in yayi daidai da ma'anarsa to ana faɗan ishau shabal ardu idza kasura nabatul ardi ko nabatu wajhil ardi lokacin da ciyawa ta yawa sosai to shine sai ka ce ishau shaba shau shaba in ciyawan na da yawa in kuma ba ta da yawa to sai ka ce a shaba duk da ko tana da yawan za a iya cewa a shaba amma shau shaba in ba ta yi yawa ba za a kawo shi ba shi yasa a shaba sai ce maka fil jumla da ya nuna maka ciyawa tana da yawa ko ta karanta za a iya kawo a shaba din amma shi ishaushaba dole sai in ciyawa ta yi yawa ta game wurin shi ne sai ka kawo wannan kaga mubalaga kenan ko? eh kaga an samu ƙarin ma'ana eh wadda babu ita kai tsaye a cikin ashabaɗin wannan yana daga cikin amfanin sanin ma'anonin su wannan al'abuwab ɗin kowane babe kowane babe ka san ma'anarsa ga dalilin da ke sa a kawo shi to yana taimakawa wajen fahimtar nassi da sauransu kuma yana wasa maka larabci na batar an gane yau kaga shi wanda a shaba kawai ya sani to kaga shi shi ne zai ta amfani da shi ko a ina ciyawan ta yawa ko ba ta yawa ba yawwa kawai zai ta amfani da shi amma kaga wanda ya je makaranta sai gano cewa to ai ga ƙari an samu tunan za mu kwana insha Allah ya dawo sai a tashi albabu salif cikin hawa yau shi mazidi sulasi haddace wannan abuwa dole ne fa ba wai musabi ba ne wajibi ne a haddace su duk ma'aunin da ka ji an faɗa ka haddace shi ka haddace ma'anarsa da misalinsa wannan shine abin da ake bukata in kuma Allah ya yi ma baiwa za ka yi haddace littafin to fa ni'im ma haka ake bukata amma dai in ba za ka yi haddace littafin ba to wajibi ne ka haddace awon ka haddace misalin da yake kawowa sannan ka haddace dalilin da ke sa a kawo wannan awon a ba haddace ba ba haddace ba ai za ka ga wasu wuraren yana dan faɗaɗa bayani ito in ka haddace misali misali kamar if au'ala yaf au'ilu if i'alan ka gaba da wazani ko sai misalinsa ya shaushaba ya shaushibu ya ishe shaba yigenan yawwa sai mi wa bida'uhu lil mubalagatil lazim shikenan ka gama da wannan babi sai ka ƙara ba da na gaba wannan in kana da rauni kenan in kana da rauni wanda bai da rauni to shi ya haddace min alfihi ila ya'ihi eh eh tasrifi kenan yana yana bukata harda Allah ya sa mu dace eh saboda nan gaba littafin da za a sa to in ya zo zai faɗaɗa abin yanzu ana kawo abubuwa ne takaice kuma ba mu shiga tafasilu saboda ana son a haddace littafin da za a sa nan gaba to ba wannan bayanin za a yi ba ina fatar an gane in ya zo misali yana iya kawo ma misali goma zai iya kawo maka sannan in yana da dalilan da ke sa a kawo shi guda biyar ko bakwai zai zubo maka su sai su zamo ƙari akan wannan ɗayan da yake kawowa Allah ya samu gani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله